ba manta ba mun ga darasi na goma daidai za mu tashi darasi na sha ɗaya a wannan littafi mai albarka amalul yawmi wal layla na babban malami ibn sunni rahimahullahu ta'ala inda za mu tashi babu ma ya kulu idza asbaha wa idza amsa babin da yake magana akan abin da ya kamata mutum ya faɗa idan ya waye gari da kuma lokacin da ya sayyar mutum mun tsaya a hadisi na arba'in da hudu za mu tashi hadisi na arba'in da biyar tafi na ashirin da uku idan ba manta ba littafin yana magana ne akan rayuwar annabi alaihi salatu wassalam tsawon 24 hours awa 24 annabi alaihi salatu wassalam ya annabi yake rayuwa a lokutan sa kuma idan mutum yana so ya rabauta a duniya da lahira to wannan rayuwar ta su zai ko kai kai sai zauna lafiya domin hata arna a duniya kafiran duniya an tambaye su waye fi kowa cin riba wani rubutu da aka taɓa yi wanda ya fi kowa cin riba a duniya duk da yadda ba ka ga annabi sun gamsu cewa annabi alaihi salatu wasalam ya fi kowa cin riba rayuwa ne to kuma kun ga alahira ma shi ne sahibul maqamil mahmud saboda haka alhaqqu ma shahida bihi al'ada gaskiya shine abin da ɗan adawa ma abokan gawa sun yarda da haka wanda za ba mu mun yarda shi cewa wa in wa in tudi'uhu tahtadi in kuka ga annabi alaihi salatu wassalam za ku shirya mun gamsu da wannan saboda haka annabi alaihi salatu wassalam shi kadai ne Allah ya ba wannan tambarin cewa an bi shi za a shirya wannan rayuwarsa muke so mu ta bibiya mu kwaikwaya don mu samu gyara da canji a cikin tamu rayuwar da ake yin ta take kaɗan wanda za ka ga kowa da irin lokacin da Allah ya yanke maka daga wannan lokacin naka yana karewa sai dai ka ji ana marigayuwa ne inda turanci ne a sa late the family of late alhajiwa ne saboda haka lallai ya kamata mu lura da kyau mu ga ya za a yi mu kwaikwayi rayuwar nan kuma a tsawon rayuwarka akwai limitin da inda kai rayuwar ka ne na jin daɗin ta da magani za ta ƙara ta wallahi penalty za a kai domin wasu wuraren duk sun kwanci ko kana so ko ba ka so kuma a haka sai dai kashiyar magani ya ɗauke tantin kullum aka ba ka zama wato kullum cikin magani kake har ka koma zuwa ga Allah to abin da yafi daɗin rayuwa shine kamar da magabata suke faɗa shine mutum ya rayu a cikin biyayyar Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ba abin da yake kawo nutsuwar zuciya irin ambatan Allah wallahi babu biyar da ka ga wani kullum ana wucewa da shi ɗan sanda a baya guda biyu a mota da katuwar riga da AC a ciki an rufe da bakin gilasu in baya zikiri ka ji shi nutsuwa wallahi ba ka da ƙofofin aljihunka amma kai ka ji shi da tsohon zuciya domin shi baya iya bacci sai ya sha kwaya. Kai ko yanzu ka kwanta ana karatun nan ma sai ka sake alwala sai ta je ka fai bacci ba ka ba san kai ba. Sau da haka lallai ya kamata mu lura da kyau don Allah shi yake kanu tsohon zuciya. Shi sa wanda ya cikin magabata yake cewa wayannan sarakunan ya kalle su لو يعلمون ما نحن فيه من الأوات ما لو يعلم الملوك ما نحن فيه من الوقار والسكينة إتي لجالدونا عليه بالسيوف da wayannan sarakunan sun san irin nutsiyar da muke samu da kwanciyar hankali yace wallahi da shi sun yi tsini dan su kwaci ina abin da yake bada wannan nutsiyar irin bin Allah shin yayi hakuri ya bi Allah madaukakin sarki da abin da Allah ya mata goma shi da shi to ba Allah da shi za ku ga hata masu kudi in ka biyu Hassan da Husaini kowa yana da miliyan biyu to wanda yake bin Allah yake kokarin bin Allah da dukiyar ya fi kwanciyar hankali akan wancan duk yadda ake cin kaji a gidan wancan wallahi bai kai wannan nutsuwa ba saboda haka lallai wannan shine dalilin wato samun maganin depression anxiety da OCD da da da hypertension to bin Allah ne to shine malai yake mana nau'un akhar nau'i na daban قال أخبرنا حامد بن شعيب قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا هشيم عن يعلى بن علاء عن عمرو بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال يوم مالني ابن السني احمد ابن محمد ابن السني رحمه الله تعالى yake cewa malamin Hamid bin Shu'aib ta karantar da shi ma malamin sa Shu'aib bin Yunus ya karantar da shi shi ma malamin sa Hushaymun ya karantar da shi shi ma daga malamin sa ya ala bin ada shi ma kuma daga malamin sa Amr bin Asim malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda sai na Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace anna Abubakar ne siddiq lalle sai na Abubakar as-siddiq wanda yake da gaskiya Allah ya kara masa yadda yake ya Rasulullah ya bakin Allah murdi bi kalimatin aquluhunna idza asbahna ka umarce ni da kalmomin da zan rika faɗa su idan nawa yake idan gari ya waye ga ya mun kalmomin da zan rika faɗa ya ma'aikin Allah wanda za a mutai shi kuma idan yamma ta ya rika faɗa su sai da Abubakar ba balagri bane ba kurai je ma cikakke kalli amma bai gamsu da kalmominsa ba cewa bari annabi ya koya mar me yasa domin shi aka aiko ne zama ran nozin din kowa ya gamsu da cewa sai na abubakar duk musulmin duniya ingantaccen musulmi ya yarda daga annabi sai shi to amma ya kuma gamsu cewa annabi aka aiko masa duk da natija ne ka duba tazarar da take tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da da sayyidina abubakar na shekaru ba ma cewa bane amma ba wannan magana ko Abbas ibn Abdul Muttalib da yake gaba da shi ba a shekaru ai kaga an tambaye shi cewa kai da Annabi waye babba babban sani kai da Annabi waye babba yace shi ne babba amma ni aka riga haihuwa ina masa da baya yace shi ne babba amma ni aka riga haihuwa shike nan nan kai ka ba ta ne ya da labarta haka dai zan ya fita sai da haka wannan shi ne cewa annaba ka aiko duk kwarewar ka a larabci da ke karinka to annabi za ka yi in za wasu su da cikin kabura ya goji su karkai bar a yi shi a gaban mu ya zo kuma kaza kaza kaza duk da haka sai Allah ya zaba domin shi ne mujita ba wani mutum an gane ko to shi ne yake cewa sai na bakar Allah ya kara masa yadda kun ga cewa um annabi alayhi salatu wasallam yake da wani annabi bayan sa da Abubakar amma tun da babu shine babban example din sa ba dadin sa to sai ce kare yace ya rasulullah mu'mini bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu da ya mun kalmomin da zan rika faɗa idan na wayi gari in safiya ta yi da wanda zai rika faɗa idan yamma ta yi kale yake kulillahumma fatiras samawati wal ard aliman ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki wa min sharri shaytani rajim wa shirki ko wa shirki da ana fara قال يتي قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت أكنت مرجعك سوى كرك سوى اللهم يا أبنجي فاتر السماوات والأرض والذي يتعكي سمبيل كالسيس دومون wato wannan kalmar da muka zo farkon zuwan sifatin a karatun mu na jira Allah ku tuna mun kawo abin da Ibn Kathir ya kawo dangane da kalmar fadi yace larabawa kan Abdullahi da Abdul yace wallahi bai gane ma'anar kalma ba sai da yake ga kauye kaga dai shine turjumanul Qur'an alhamdulillah fadi samawati wal ardi yace bai san ma'anar ne fadi san ba balarabe ne fa amma yace bai san ma'anar ba sai da yake kauye sai da dama jarin kalmomi yana kauye abin ni ko sai jarin turanci da an shaku da hausar da turanci yawa har yau ina tuno wannan abin wayo wata ɗaliban mu wata ce wai bata san gero ba wai me gero an kulme gero na cikin raina mana hankali wallahi ba su san shi ba ba ta sha na ce ba ku da kauye ne ce ba su da su ba su da kauye kaga ma akwai ba a zuwa tana nan ku ko kwanan nan na gaji ta zama kasuwa wai me gero wai wata san gero ba saboda haka wannan shi ne cewa fadir sai yana kawai kawai sai ga ina ta tunanin kalmar sai ga ana rigima tsakanin mutum biyu akan rijiya akan rijiya sai ɗayan yake cewa anan ladhi fatartuha Abdullahi da bazin su to kalmar fa'ir tana nufin wato wanda yake kira kenan shi kenan kawai gane ma'anar fatantuwa alhamdulillahi alladhi fa'idus samawati wal ardi ja'ilul malaikati wali ajnahatin masna yafitu wanda ta tabbata ga ubangijin da fa'idus samawati ai bari'us samawati au khaliqus samawati wanda ya halitta sammai da kansai sai yake to ga ma'anarta sai za ka kowa tafsiri ma kana duwa sai ga zunzu da gaya ma cewa fadin bi ma'ana wato wanda yake kira shi ne fadin to shi ne yake nan kalmar yake godiya godiya abuda Allahumma ya ubangiji fadin samawati wal ard wanda ya kaji samai da kasai alimul ghaibi was shahada wanda ya san abin da yake boye shi ne gaibi yanzu abin da yake aljihuna gaba ɗaya a gurin ku gaibi ne duka amma ni a guri na ba gaibu bane domin na san me to da abin da ya kuyar man sai ake kira gaibu to da abin da ya kuyar wa kowa gaba ɗaya Allah ya san shi قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو cewa mukullan gaibu gaba ɗaya a gurin Allah ce ba wanda ya san shi shi ita can ko wani gurin yace a can Luqman yace inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb kuna yajibu wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allaha alimun khabir saboda haka wannan shine to shine aliman gaibi masanin abin da ya kuya washahadati da wanda yake a fili yanzu wanda yake a filin ma ba komai ta sani yanzu anan kana shara da zai ga ka sharo a yanke yake kuma kana zaune kusa da zuwa amma ban ganta ba da shi ko Allah ya san da su sai yake rabba kulli shay Allah shi ne ubangijin me ya rabbu ne an aka ce a rabbu a rabbu sai ana ba shi ma'ana a tauhidi da tafsiri shi ne rabbu an gane ko shi ne alhaliku wal maliku wal mudabbir abubuwa uku ake kunsawa duk da kaji wannan kalmar shi ne wanda yake halitta da mulki da jujjuya al'amura shi ne rabbu eh wal mudabbir ba eh alhalku wal mulku wat tadbir in wanda ya kunshi abubuwan nan guda uku ya ke kira rabu shi kaɗan ne kuma ba wanda ya halitta yake da mulki kuma yake jiya laura ba Allah ba to shi ne rabu rabba kulli shay'in kun ga abin da zaka hararo kenan wanda ya halitta komai ko yake mallaka ta sanne ta jiya ce da gada ba shi ne rabu duk wanda bai yi wanda ke wani abu ba ya iya ma wayannan to ba shi ne rabu ba wa malikahu kuma shi Allah shi ne ya mallaki ashhadu an la ilaha illa an na shaida ba wanda ya cancanta abota wa sisi sai ta ya Allah a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsari a gare ka daga sharrin kaina shi mutum da yake gani sai ya kansa kar da jaro wani lokacin ku Allah ya ga ya shiga uku da ya aka haka ita da ya zo yake wa ma kon kutar da kai innan nafsa a cikin ajiyar da amaratin bisu asali umarni yake da barna dukkan da rai yake ko ran waye annabi Yusuf ya faɗi wannan ina ni da kai Isa za ku ga Allah yana yaban wanda ya tsare da sharrin kansa fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa maza anil hawa me faɗa a gaba ka duba ka ga sakamakon fa innal jannata kai ka ba karamin abu ne wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa kuma ya hana ransa domin ka'idar ranka shegantaka take koya ma yanzu duk wani abu da ake yin shegantaka ina yawan ba matasa misalin nan kai ma ba za ka iya ka zo ka gama secondary school din nan ka gama diploma an yi riguna an sa duk wannan zane da ake yi a jikin yan mata da kai ma za ka iya wannan sai an koya ma to amma na hannansa an hawa san zuciya ne sai ka ce kai wannan abun ba ko ba ana ne ba ba kyau yar mutane yanzu ka je ka dau biro da maka kawai kai ta zana mata wai kai kandi ita ba ta zana ba kai ko da yake kira yin graduation in digiri yayi haka kainin out yawa to tsaba da kin mutum Allah ya sade ba kai ba dan kana cikin dairan nan yawa a ba dole ne in ya gano ya ba malam kai ai ba da dan ka san abu arabci ya ba lalai shari lakin ni sauki ai zai yi ka san shari ba dole don kayi jan rubu kawai don dai ka kiyaye kanka da ba shine to saboda haka wannan shine kaga wani hannunsa anil hawa ya hana zuciyarsa a wuta san ranta a fara'aita wani ta kaza ilaha hu hawahu an fahimta da kyau ko kai yan ICC ba sa yarwa annan ba ka ka yi ka sa ko kai kira bane to an kare ko da haka fa innal jannata hiya al-ma'aw aljanna ita ce makoma haka Allah ya fa innal jannata hiya al-ma'aw to kaga sai fito um a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani rajim daga kuma sharri shaytan abin jifa eh jifa ba abin jifa duk wanda ya ji aikin hadisi ya jefi kenan kowanne yake ai ranar sallah a dawo washe gari da washe gari sai an yi kwana uku a baya kowanne yake aikin haji daga wannan to daga nan ma fara sallama da aikin haji eh dama an yi ta a tahallul kubra sai a ranar sallah to shi kenan yanzu maraba ake yi sai a zo a yi tawaful wada shi kenan an gama ta kansa za a kare to sai yake wa shirki da shirkarsa me ka kira yanzu zan fassara wa shirkihi da shirkarsa
yana bari nan gurin da zai ga wannan ya wata tafi yin to kuma dai a idan ya ga tafi sai mai da kai da kabira abin da yake babban ne ya yi kowa ma yana an yi kabira wanda ba ya aikata su wannan ruwan da aka lura ko kuma da ko da ko ko sai mura ake ya kawo cewa kawai kowanne ne ba an an jira jira ba an yi kawo mai a kowanne ne yana da jiki da lafiya duk abubuwa da ake idan ya kaji zai mai da kai wato wurin abin da yake a a a da yake jiransa halal a halal din ba idan aka zo da bara ce ba da abin da yake mafi kyau da ne yau da yake ba ko da yake wanda zai kare ka ba shi ne wani da yake yi a wannan da ko to ala wannan kana da damar yin abin da za ka samu lada goma sai ce gaba da wanda za ka samu biyu ba ko kai ai ka ba ni da wani ba ni ba ba za ka yi wanda wai nan tun ma ya yi da mala da shi ne ne yake fitowa da wanda ya yi kullum mai ne kawo wurin da ya ga a cikin kullum zai ga wani lafiya da kuma da hanya ba ta yi wa ba ta yau ne ko ta zauna gida wannan kawai ne da yin yi ka yi yin yi mata jawa shi ne ne ba yi mata da yi kawai ne ke zauna na gode ya zo zama ke a gaba a ba zai gani ko ya ba Lakin yi ta yi da wannan abu da ya yi yanzu na ji a kai. Yin yi ne ya yi ayyuka ko ya yi ilai da ake yake yau da lalin da ke samu da ya yi yau kuma yana samu da gina da yake yau saboda wannan fara wanda yake gani ya kai sai a can rubuta wannan ya duka da ya yi halin mano shi ne wani sabon jiya ne makanan da ya zo yi lauri yana yi ita ya yi yana ruwan gurin da daga gaba sun zo ne ko ya yi ya fara mu ya da yake ni ba mu da yi da ya da ba da hada to shi waje wato idan da shi kuma mu yi ba kila ne eh wannan da ke da ya ma la tsara na jiya saboda haka kaga ya kamata ki gane cewa duk wani da wani da shi ne wallahi da ya ba shi za a yi wa ta tsara ibn zayn ya ce shi da da mai da zuciya ta tsaro da Allah ya yi wani nan bi ba a da Allah ko wani muje ko da wannan shi ba annabi majalisin kawo shi ya fara da Allah yake a'udhu billahi min shaytanir rajim ina neman kai da jirgin ba duka mai ce ba ni ba da ni ne yau da ni ka ga na da kora ba ba ni ne yace misali kenan da dukiya da da da waje shi ga wani da da ke yi ni wani ka har ya saba ba kowa shi kawai ya ji da nan da ne a da nan mun kuje ni a wajen ni ya zo wucewa yau kan ya zo mutum ya ce in ya kai mutum da zai kama suna yi ya ce yana haka kawai ya wani wani na tare da wanda ake yi wani ya yi ya ce in yanke ya bani ya ce ya zan sa da ya kai ma magana ne kan wanda zai matsawa zai gane shi haka mun gane shi to da haka su ba wani man Allah ne ya yi ya wa Allah ya buga gudu bai da bai da يدين نفسه وكيف يدين هو كان ده هو جريء في كربه كربه دي كيف تجيء الى ذي الوقت لكن هو كربه دي صورة فانا جوز دي صورة Zai yi cewa ƙara yake ko da ya za a ba, kamar wannan idan kawai ne, sun lafiya ne. Wai ba a zai ne yanyan mama dai, kepada wajah asasnya mereka jadi semua yang jadi wajib mereka kepada dia jadi wajib kaga ni ne launa ba wani launi da قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عبد بن قال أخبرنا أبي وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن الضراء حدثه أن عبد العزيز مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تدعو بعض الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ibn Sufyan ya ce ma da sun samu Abdul Rahman ya kasance da shi ma malamin da aka bin Amr bin Shar ya kasance da shi ma malamin da Ibn Wahab ya kasance shi ma malamin da Abu Bakar da Harith ya kasance da shi daga Sari al-Bara shi kuma ya wato Abdul Abdullahi Maula bin Harith ya kasance da shi lallai cewa hadanu ya bani labarin cewa lallai mahaifiyar da haddasa ta karanta ce mahaifiyar وقالت تكون بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم كما تنفي سنة يوسرق ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام هدمة أشياء أدب تلي وجههما النبلة النبي صلى الله عليه وسلم سوى لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام حدثتها شابا لبعض ما هي شابا وما هي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبها سواء الذي أمن فيها كان ويقول لنا تقول إن التسليمين تلك منائب اليوم إليه سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله ما جاء الله مثلا وما لم يكن اليوم أعلم أن الله على كل شيء وأن الله يتفاعل بنور العلم ويوم من قال هنا أن يشير إلى حتى يوم yace ya koyar da shi cewa kirka cewa subhanallahi wa bihamdihi yakan yi wani sai ya tabbata da Allah wa bihamdihi wa bihamdihi da kuma gode masa wala haula wala quwwata illa billah babu kalbi ba da ba wala quwwata kuma babu kalbi illa billahi sai ga Allah ma sha Allah ba abinda Allah ya yi ya ga wani kadai ne tabbata وما لم يجعله هنا بل أن العيوب بايع الوضوء إلا أن حديث يوم آدم تريد وأريد ولا يقول إلا ما أريد يوم آدم يا بني آدم تريد كان الباطل يفعل وأريد بما تفعلون ولا يقول كيف كان الباطل إلا الباطل أما هو أبو إلا ما أريد جاء وأريد أكاد النبي a misali da bautai da za ka gane misali akwai wanda yana zuwa ya samu zuwa amma dukkan mu ruwa yake cewa kan amma wani shi ne yana koma duk ba da wani wallahi na zo ka ga wani shi ko ya yi da ba da Allah da ya sa mu duk an sa shi mutum wani shi ne ku yanzu da kuka zo gaba daya sai da wasiya Allah da ya yi da ku da ya ku da ku da وما تجاوز إلا به ba abin da kuka ji abin da kuka yi ne kuma ba zai tabbata ba sai Allah ya halatta a farko sannan kuma kuka dora ne amma abin da yanzu da za su zuwa a farko ya yi mun zuwa ga amma wani abu ne su kowa ya ce wallahi wani abu ne da ne to mu ji Allah wanda ya yi da da da da ya yi da ke sa a biya mu gaba daya ita wata niyyar kin yan ma sai ne ne ki ba da ke ta amma ne amma bai yi ba amma kai mun ji Allah da jarza sannan da ka sai da ke to shi ne wata wani ne da wata ne wato akwai akwai akwai kalmomi ba a babban jarza da wata shi ne a'lamu ina sanar da cewa annan la ala kulli shay'in Allah ne yi ko ya san kowa kana so ka ga ya ce sai kuma ba cewa Allah da yiko ne akan komai sai ki auka da shi Allah ya tsare wani ya kawo ya tsara Allah ana ana yusli hadin lawu ba'da lawu fa amata wa lawu ya ta'ala thumma ba'a qala kamu qala yawma aw 'amrun قال لما جئت بأشعار فانظر إلى شعارك وجمالك لم ينسى وانظر إلى عبادك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى عبادك كيف ينزلها أو وكيف تنزلها حول العبد ثم نفسها لها فلما تبين له قال أعلم أن لا أعلم به يجاوب ألا أنا الله الذي أو الذي مر على ذلك وأن قوت يقول الله saboda haka ai dole da za mu kai ana saka dai aukar da shi maza ala tare ko kamar misalin wanda maza ala tare ne yake wucewa to ko ne shi wato wanda alƙali mara wani da kawai ya tsara da wani da shi da gire ya ba ya ba ko wato kan kira ko shi ba Allah da yake da ba kai kamar ba a yi da ya gani al'ayya ne cewa amma ta wani ne ta zama kai kana bi anna yadi hada lillahi wa amri anna bi anna yadi lillahi to ta hanya Allah zai rayu da wannan da bayan ya lalace wa ya sai Allah ta amma da Allah ya Allah ya dora mu kana bari yana fasi ثم بعث bayan ya shekara da yi da ya yi da shi dama da kuma ya kuma da kuma da ta yi kuma ta yi bayan ya tari tsab ya da yi kam da yi kwanan da ya kuma shekara da wani shi da shi shi ya kuma zama na ne a nan ko ne ke zuwa ko kasa da haka ya da ke wanda ne da ya da wanda ne da ya da ke ya kan ya ya da ne ko ruwa da ta ko ta ba zuwa mun da ke kai abin da na da aka ce da ruwa da ruwa ruwa ko ba ya ma ko ya da ya duba ga abin da ne ruwa ba mu kula ba ko lafiya da kana ba abin da ya koda ne ba bai wanda ke ne ba bai yi ba ne ba komai ya la yi ne kuma wanzu ila imanina wanda da ala ta ayyukan lillah kin an gaba da kai su wanda ke kuma dan mun dan ya ba aya da wanda ke da shi tunani da tambaya ga Allah bayan kai muna da zama aya da yau wanzuwar yana da ba dubakan zuwa ka kanta ina na ba abin da ke dake dubakan zuwa ka kai ba zai zuwa ya rama da ke da ko kai ba zai zuwa ya rama a kai duk ba zuwa da ba ya rama ka kai sai ga ka jira ni ba ko a kan ka ka ba ta zuwa da ni gaba ɗaya sai ka gaba da wani sai ka ya Allah ya yi mutum da dama a duba ka gani kaga ne da shi yana cikin dabbobi masu kawai da Allah da shi a wuwan kasan da ya yi sai dai kawai sai dai wanda sai dai kawai wallahi wani na da gobe sai dai wanda mota ta bi ko a zamar ko a jini amma za ta da su da da take wo in da za a ji ma da shi da shi da shi Allah ne amma kan da Allah ya ba kawai da shi da shi yau a kai wata kai ko duka don shi yau ba haka yi haka za ka gina ko dai su ne aka wuce ne yana da tsawon rai da ke ai dole ne wasu gaya ma amma yana da baiwa da yawa da shi ba da shi wani gangar yawa ko kyan da ne a yau ba da shi ba ne kaya zai ce ko ba shi ba da shi ne ko biyu ba shi ne yake da wadata saboda haka dama ya ga da duba da ya yaki ne ke ba mun jido a duka na su halaka Allah ya yi kudin da yake na shi da yake da ya yawa wannan ba da ya da yayi da yake da adalci da kuma kana ne alam lalle na tabbatar da cewa Allah ala kulli sai da shi wa ba ba cewa Allah ne ko ne a komai ko wannan misalin da Allah ya bayar a wani zai ce ma ai ai na da kuɗi ne biya za ka yi ta ne ba biya biya ya na yi wa ma ko wala ma ko illa ka na da halitta da tare kura da biyawa kamar yadda kuke da mutum da yana haka za ka yi Allahu akbar da yana da wani illa da yana da wani mai gaggawa ne za mu kare da wannan hannun mai tsari kafin da hanci na yi tsari tuwon na wani wani ara cewa sai ke zama za ki yi a wannan ke zama amma a lokacin da tsari a wurin Allah a tsarkar da zai yi gaba amma da dai da ni yanzu za a yi yan mutum dubu goma ne a goma a za ki yi wani ko ki da bayan malamin karan kowa ya kada za a ce har suka zuwa ce kuma sai da shi ne ba da shi ana da kungiyar su na su ke ne wanda shi to shi ne a alamu annan la ala kullu shay'in wa annan la kuma da mai Allah ko ke kace kada a adadin shi ne cewa ilmin da ya mamaye komai shi ne a ilmin da ya mamaye komai فإن من قاله لنا يقول لما لا يدري ويدري وإذا لا أتعلم ولا يقول لا أتعلم أتعلم فيه هل يتعلم هو الذي يقول أن وين هذا ومن قاله لنا ومن قاله لنا إليه وجه من هذا يما وإذا أتعلم يا أتعلم kulwar annabi yana da cewa ne shi za mu yi cewa ba za mu ba da kuma wace kuma da ya ta kawo ba mu hajji amma zai kuma da wasu nau'ina wani nau'i daban ƙara amfana abu ya ala ta yi rubutan an gani rauga ko rubutan na abu ya ala ko قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الزنجوي بن ويل قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم قال حدثنا بكر بن علي بن سهيل عن ابي الدرداء عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما babban malami ko da sulmi ya ce malamin da abu ya ala ta yin rubuta yana da da rubuta da abin da ta ya san da shi shi ba kuma malamin da ba ka bi da abin da shi da zai koyi ya san da shi shi ma malamin da abu da kira ya san da shi shi ma malamin da abu da kira ya yi malamin babban malamin a zai a kowace karatu ya ce ya zo wurin wannan zai ke da wani abubakar yi wani abin wani da shi kawai da zai aka jin da to a kai da yanki to da aka yi ba a yi cikin da sun zara da su zai ce shi kuma malamin da zaura su da abinci da su haini shi kuma daga malamin da zaura su da abinci da su haini an abin jarga daga abu jarga ne wanda abu da gaba da jarga da wani da haru zai yi da tsari kafin shi kira da yi da yake kira ruwaya da ruwaya da yau sa'adu saƙonni da sa'adu sa'adu da yi ruwaya da na fara karin aikari ko kullum karin da ke bukara da ke da ke yi fafiyar lawa an ruwa an yi yadda a samu za mu yi an ko da abin da ke annan da ke bai la'anin da allama mutuwa annabi ya zartar da shi wata addu'a wa amaru an yada'a hada bi alim ya umarce shi cewa ya rika bibiya shi da da'a ya rika bibiyar iyalan sa da addu'a kuma yau a kowace yi kullum an yi ke man kana da shi duk wanda ya faɗa lokacin da yawa ya gare shi da bai kallahu ma da bai domin da bai a lokacin da ya amsa قال أيضا وعبد الناس بالحج رجالا على كل باب لكن من كل باب قال الباب يأتي من كل باب بالنفع على إجراءه ومن كذلك فهو على إجراءه لأن إجراء أي إجراء في كلام إجراء في كلام سوى وإجراء an jira ka kawai an zawo shi wani gina ba ka ji ba hanyar amma an jira ka kowa ana ya ce an zawo shi ne wanda ka ce za mu tafi da ke da bai tsalla kana kawai ya zai zai Allah na an ga shi da wani wani ya mai Hamza wani ya wuce Hamza wani لبيك حمدا وسعك عليك اتمنى لنفسك لا لمن أنت ويقول له لأن عند مدي بأنت ومن لو أنت إلى أهل وأمسى ويقوم بما أنت إلى أهل والخير يوم عليه وإلى ومنك كما لكريك الكريم وإليك كما لكريك الكريم kalmar yana ya Allah a wannan zanzuri na biyu ko dai ba ka je daga cikin ruwan ba aw halatu min halin ko dai rantsuwa da cikin wa rantsuwa nan ba ba shi a duka yana da cikin wato kulawar da Allah ba shi a cikin gidan abin da ya ko yawwa gaggawar da ke duk abin da ya wannan abin ya Allah. Kaga dama da ke abin da gaggawar na yi shi zai tabbata. Wa ma lam ta'lam da jahla ne. Amma da yau yawa. Wanda kuma baka zo ba baka yarda da shi ba bare ne wa Allah ba. babu dabara wala kuwata ba a kudi sai ku kai da iko ne akan komai Allahu ya wuri wa ma kan da yake yin salati to as-salatu wa al-du'a kullu rawa sala wa sallu alayhi Allahumma salli ala ali ali aw an gane ku a wani yana da ke zoji yawa wani ke suke cewa yawa wala ta zame ala ahadi biyu ma ta abada wala ta ko an bai da ke ku ke ji ga ganin shi ne Allahumma ma sallaitu ya ubangiji da addu'a da ne فعلى من سلينا haka da ku yanzu ta tabbata ga wanda ta yi ba kake zuwa da addu'a wanda a yi wani da kama kan wa ma la an yi ta'ala ya wani da ka duk wanda zan tsire wani da cikin wani tsuwa ya zanto ba alamar da an jira shi waɗanda kai da abin ba wani da kai da ba misali idan da kuma yake kuma ba من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله wanda zan yi ne wanda su dama haƙi ne wanda abuwi kai da su ne kawai ne kawai daga dama na su ne ba domin kusan ba a zan yi wa annaba ne da zai zuwa ba kuma ake tafiya da su ne su ne wanda su ne da ɗaya a zare ba kuma da su ba kuma in the country where the women are alone. Isa muke yawan da aka yi ta maciya yi ba ta ciwo ya yi da shi ya ke lalata. Sauran hannu. Ta kowa da mu. Domin kuwa zai yi lalata da ya karbi hannu. Ba wajen baya san ta ba a zama da horo. Ya karbi hannu ya ce ko a wajen gidan da kare ne. Zai amma kowa ya ta rara da ni ta kowa ne da ita ce jin da ya ce da yi da yi da kuma da yi da ba da yi haka kuma nan ko kan da da da wai su ake mutuwa ko ne to da haka wannan shine wannan ciwo da ke jira hada da wajen lalacewa kuma kuma an ce ma annabi ya yau duk yanzu da yawa wani yaran an kowa ya babu da yin burin ka koyi na ka yana kawai ba a wani. Yin bayani ka koyi ne na raba. A gaba. Shi ne da yi. In ba na da wajen da kowa kowa ne ka zaka. Alaikum abubuwa. Amma muna ganin sai ya zama wani sai ma ta wani biyu da lafiya. Shi ne da yi. abin da ya ko don da haka wannan shi ne wa ma la an tu illa an tu ala man an sai ni ko an ta wani ne shi ne wannan da ya wani shi kai ne wanda ke cikin labarin a duniya da lafiya wannan da ya ko ba Allah ya kira ku da ta yau dinawa abin da dan da ne faɗa ba ko cewa Allah ɗore da وقالنا إبراهيم الجليل ويعقوب يعقوب يا وزير إلى الله فقال وكنتينا فلا تكونين إلا إذا الوزية بعد ما يكون مسلمون أولو ما يفعل إلا وحد النبي إبراهيم النبي يعقوب كان يسوع الجليل ومن يقل بهذا الاسلام دينا يقبل به وهو الذي يريد بربك الاحاديث وعلمتني تاويل الاحاديث قائل السماوات والارض حتى وجدت في الدنيا توفي مسلما ولكن ما في سوى ان اتولى وأتمنى أن الله يجزيك. تقول هذا ko da yake wato shi ya roƙon ya mutum da shi a zuwa cikin ba amma yana da shi shi ne yake bada an yawan shi shi ne ya wada aka da wata yi da mutum Allah ya sauran mu muna mutum wa da yake yin da tsari tsari da ni dan za mu ke yi wani zauri ne da قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا سلمة بن كثير قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن عقبة قال حدثنا عثمان بن وهب مولى بني هاشم قال كيف ما يجوز يجي أبو أروى يا كان بدي فيما هو كان رجل الجليل وأوله shi wurin da ne yake da wannan malaman suka karanta da shi yake to sai islami sai ƙara samu wata hanya da yanzu ya kuma zuwa gaba ɗaya wanda za a faɗa gaba ɗaya na gaba malaman su ne malaman wata malaman kada wanda yake da shi ne ka ga wanda ya a islami wa harun bin abdullahi yanzu sun haɗe amana da yau amma da mun bada wani da harun shi abdullahi to daga nan kuma bada wani da nabi a can da bada wani da nabi a nan sai suka haɗe a bada da yau gaba ɗaya in ba za ka wanda sai a kawo mana ibrahim daban daban kowanne in ya jira zuwa da haƙi ba za a haɗe ba ba yanzu sun haɗe a bada wani misali yanzu malami na a a profesa ahmad amurka da ku shi kuma malam Musa malam wato ba musulmi misali amurka da ku yawa sai na ƙara tafiya wani ya samu wani tunani da yake tunani da kuma zai samu mutala zuwa wannan saboda haka sai na koma wani tunani da kuma ta wajen da ta abuka da shi bayi sannan kuma shi ma malamin ku duk ba da bayani ko ba ma malamin yanzu islamin na ya dawo amma daga kan da shi kuma ita ko ma ba da shi ba ba da shi ba malamin da da shi wa Ibrahim farko sannan nau kuma ba da Ahmad ba shi ne malamin Ibrahim da sannan shi ma wannan da aka zo abu da Dawudan Ismail da Malam Muhammad Kamara misali a cikin malaman sa sannan shi kuma a da ta'amu babba to kaga duk zai hana ba da ido da kan da ta'amu babba gaba ɗaya kuma duk malamai sai aka yi ta faɗa da ta'amu babba shi kuma ita faɗa malamai da har zuwa kan waje ka nan a wannan kan ta farko amma can da ke da shi ya wuce shi shi ne wannan tunani ne ba cewa hadathana abu aruba hadathana sanar da shi ne ke shi sunna wa awwala ibnan ya dinda yanzu wani malamin na akbar rayu da bayan hadathana harun to daga kan wannan harun bin abdullahi to hadathana dai da uba din ya goyi ne na din ba wai da malamin ne din ba da mutum eh shi ne da uku amma ya gaba da ya goyi ne sai kawai aka dora da ba da yawa wannan قال حدثنا عثمان بن موهب في كما مال موسى عثمان بن موهب في كما مال موسى مولى بن هاشم يجي تجد على بن مالك رضي الله عنه لا جاء السفارة أن الله يدعى به إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa dan mata ma Allah ya kara masa yadda bayan da kun bayan da kun an isma'i ma ku ma hawo hawo kun ku haka ne ko aure yawa lokaci ya yi ubar da da tafiya da kuwa da bayan da an an da bai ba aure me yake a da ya ya ne wato yake ne abin da zai yi wasiya me ya ne an gane da kulin girka cewa ila an ta wa ila an bai